أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بالعالمين إنك حميد المجيد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب أعوذني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه واصلح لي بذريتي ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته الى الله ورسوله وهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى الدنيا أو امرأة يتوها فهجرته إلى ما هاجر إليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم jiya mun tsaya a faɗin Allah subhanahu wa ta'ala, Kun la tus'aluna amma ajramna wa la nus'alu amma ta'malun. Ai, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama ka gaya musu, La tus'aluna amma ajramna, abinda muka yi na rashin kirki ba za a tambaye ku ba, ku kafirai ba mai tambaya ku kafirai, mu muka yi abin kowa abin da ya yi shi ne zai bi da kullum rimin homiyo mai zin shanu yi guni aikuwa ya ishe shi ba wani mai wanda za a ɗauki aikin wani a lafta masa wala ta zuru wajiratan wuzura ukura wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ayahu sawfa yara ai ba wani ladin tashin kiyama ba wani wanda za a ɗauki laifin wani a dora masa kowa tashi laifi zai gida ita alheri ne ya samu alheri a'a mugunya ne ya je karo da ita ba wanda zai sa zai yi karo da mugunyan wani ko ya dauki laifin wani domin haka gaya musu cewa Allah zai tara muku bi kiyama la la tusaluna amma ajramna duk laifin da muka bi da tambaye ku akai ba za ka tambaye ku ba mun san kowane dan adam in ji manzon Allah duk mutum in ya zo duniya bai da komi a duniya zai mallaki abu uku in ka zo duniya za ka mallaki abu uku za ka mallaki dukiya za ka mallaki dangi mana da jika ɗanwa ‘yar'uwa wace ce baba wane ne dona duniya ke samu abu na uku ayyukanka alheri a a shari ya saura gare ka wannan shi ne abinda mutum zai mallaka abu guda uku nan to idan ka mallaki wayannan abubuwa guda uku ran da aka ce ba mutum shi ɗaya kam don rashin kirkinsa a gida ma ba zai bi ka zuwa waje ba ko wajen sallan ka ba ruwansa shi shi rashin kirkinsa kenan shi kun rabu da shi yace kankan shi kenan ni da kai mun gama wannan me dukiya zai bi gawan ka zuwa a fitar waje a yi sallah ne ai ba zai bi ka ba kaga bai da kirki sam sam ashe kuma ashe bai kai mu damu saboda shi ba yanzu mutane mun damu saboda shi muna in mun same shi mu danna shi mu sa mu kulle mu boye mu shi kuma ba makin sa irin duk wahalan da muke yi mu tara shi daga an mu babu shi ba ruwan sa ba ruwan sa ba zai kuka ba dan mu ba zai raka mu ko ko ba gida wajen sallar jana'iza ba ba ruwan sa ku rufe kofar nan ba wani abu da zai jawo zai mana samsam ba zai yi komai ba kun ga rashin kirkin da yake shi mun rabu da shi a tun a gida mun rabu da shi sai dangi ya jika wa kani ko ba su bane su kuma su raka ka makabarta suna zuwa makabarta suka binne ka ba ɗaya da cikin zai ci kai ɗan wannan na ko kuma yaro ya ce baba nan na yana ɗaukar ɗawainiya na a duniya shi ya karantar da ya biya makaranta na shi yake mun komi yau shi ba mu ɗin nan kai kurbe mutane akwai wanda zai wada ai ba wanda zai wada eh to kaga kaga ka rabu da suke nan to da me za ka saura aikin da kai in mai kyau ne ku shiga makamanta tare in mamala kyau ne ku shiga makamanta tare to domin haka ashe abin da zai zaka yi din nan ayyukanka ka kula da su fiye da dukiyarka fiye da dankinka shi yasa Allah subhanahu wataala yake ga mana ya ayyuhal ladina amanu ittaqullaha wal tanzuru nafsun ma qaddamat li bad wattaqullaha inna allaha khabirun bima ta'malun ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم وأولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون to domin haka lalle mutum in mun zo wannan abu ukun nan da muka samu duk kamar yadda na faɗa biyu zai da haka a cikin ayyukan da kayi su maza abu uku ne za ka mallaka in sun yi kirki su biyu din za su saura a duniya amma za su yi maka amfani ɗaya kuma ko kuma duk su uku za su saura a duniya kuma za su yi amfani su ne ne aikin da ka yi ma'ana sadakar jariya misali ka gina masallacin ko kuma ka zo ka kula ka ga masallaci ko na angonku ko na ina kaga mashimfudinsa ya lalace Allah baka wani abu ka zo kace bari yin wa masallacin nan hawa ka zo ka yi mata shimfiɗa ka sa fenti ka jara wuta ka yi kaza a akwai masallaci ana neman renovating angonku ka tashi ka jara ka gina a angonku suna neman wani dispensary na shan magani mutane ba su yi ba kai a a garin anguwanku suna neman ruwan sha da kyar kamar yau mai duguri din nan da ba ruwa kace a bari tun da Allah bani dan wani abu abu duk bai wuce in cire naira dubu ɗari biyar ba ko dubu ɗari shida zan yi in samu wash bohol a tona ta a dubu ɗari hudu in so generator dubu ɗari biyu in tara mutanen anguwa ya ce gashi ku ringa zuba mai kuna fito da ruwa ku yi amfani da shi wannan sadaka tijari shi ne ake cewa sadaka tijari to wannan ko baka nan ladan ta za ta rinka zuwa kan wannan kamfani ne tijaratan lan tabu shine wanda Allah yake cewa ya ayyuha allazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin adim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون أو وجهنا جمثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل بكل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم wannan shine ta'alu ila tijaratin lan tabur din nan da Allah yake cewa tijara lan tabur tijaran da ba ba asara ba irin kamfanonin duniya ba kamfanonin duniya kun sani duk barayi ne gabaki ne bankuna ne kamfanoni ne duk ba wani bankin da wai jari da yake karya karya ne karfata ba wata kamfani da jari da yake karya duk wallahi karya ne idan suka tara shiya mutane sun yawa suna so su yi muku sata sai a ji a bude wani kamfani da wata suna daban sai a tura wannan kudin duka can sai a ga mutane insurance a hada baki sai a ce wannan kamfanin jarinta ta kare shikenan kuma su jari an cuce ku kuɗa wallahi kariya ba wata kamfani da jarinta ta karyawa ko banki shi yadda za ka ga bankuna ana ta sake musu suna sai ka ga sun dace daga wannan suna sun koma wannan suna a sai a ce wannan bankin sun haɗe da wancan bankin ƙarya ne ba wata haɗi da suka yi sai kowa yanda zai ku mutu dama abin da suke kenan to in kana so ka shiga kasuwancin da ba asara ka zo ka shiga kamfanin Allah kamfanin Allah ka shiga ba asara wallahi tijaratan lan tabo san ba za ta yi za ka yi asara ta ba shi yasa Allah subhanahu wataala yace azu azuwa yace masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamar mutanen da suke suke fidda kudinsu saboda Allah yace misalin su kamar mutum ne ya cire kudi kamar mutum ne ya je ya shuka ya shuki kwara guda daya ya je ya tona rami kamar yanzu damunan nan kaji ka zuba iri ai za ta yi tsiro idan ta yi tsoron ya albarka za ta yi zangarniya bakwai kowace zangarniya ta danganta akwai ya'ya ɗari ɗari a to ka gani ka shuka ɗaya ka samu nawa ka samu ɗari bakwai to idan ka shuka guda dubu ba ka samu dubu ɗari bakwai to akwai kamfanin da yake da riba irin wannan ka je ka siya shiya guda dubu ɗaya ka samu dubu ɗari bakwai. Ai, babu wannan, kuma shi yadda ba ta asara, to shi ne Allah ce, ku zo ku zuba wa kamfanin Allah, in kuna so ku ci riba. Amma ka tara kuɗi a duniya, kun san lalata tara kuɗi a duniya, sai ka tafi lahira ku za ta bi ka don mutunta. A nan duniya ta ki binka ko ko ban gida ba wajen sallah, amma gobe kiyama sai ta bi ka har lahira. sai ka shiga wutan jahannama kana jiran ka a ciki dama marwaci wanda ba shi da kudin na saboda Allah Allah yake da wuta ne wallazina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli fabashshirhum bi azabin alim wanda suke rowa kuma suna sa mutane suna koya mutane rowa kai musu bishara da wutan aljanna wutan jahannama yawwa idan suka shiga wutar jahannama wannan kudin tana jiran zuwa wutar jahannama ita da a gida ta ki fitowa bakin kofa ma sai ka riga ka shiga jahannama kana zuwa sai ka yi wuf a kanka يوم توما بها في نار جهنم وتقوى بها وجوههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فوزوكم ما كنتم تكنزون Allah sai ya ce wannan kana shigowa sai ya zo ya shaba ma fuska wuta ne ga cinan mulmulalliya wutar dinariya ga ta ta zama wuta sai ta shaba ma fuska ta shaba ma gefen nan ta shaba ma baya kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayra an yadhuqu al'azab sai dai ma in kace wannan mene sai ce hada ma kanatum li anfusikum wannan shine kudi da ka boye ne a duniya wanda kana so kai kan iyalanka su yi talauci ba ka bar ka ki ba mutane ne to ni ne dan dana ni dan dana ni ba kai daji kana so kai ne kudi dan dana ni zu kuma kun tun ta kire to ka gani ka ga mu kudi ke ka ga mu kunta kudi ko to domin haka Allah baka kudi to ya baka kai abun kirki idan Allah ya baka in ba ta hanyar shedan ba in kaga kudinka rabbuna yusallataka alaiha Allah ya daura ta kan kudin ka fi karfin kudin kana cirewa to ka san kudi ne waje Allah ba amma kudin da ya fi karfin ka ya hau kanka ba ka iya cirewa to wannan kudin shedan ne shi yasa Allah ya ce zuyina linnasi hubba shahwati min آمن النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك المتاع ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب wannan shine zuyyina shi da Allah yake bai ce zayyantu kowa ne a'a zuyyina an kawata musu idan ka samu abubuwan da aka faɗa din nan duk mutane suna so su ga ma zuyyina lin nasi hubbu shahawat an kawata musu jama'a an kawata musu son shawa shawar me shawar mata da fari sai Allah fara kawo mata hubu shahawati minan nisa'i ko ai sai gane da mace rundadun da doguwa kasuwa harkanta a tsaye menene ga ta nan kyakkyawa ko ai za ce wannan matar hubu shahawati minan nisa'i sannan a ce matar nan ta haifa masa yara girza girza dara zan yara hubu shahawati minan nisa'i wal banin sannan wal qanatiril muqantarati min az-zahabi wal fidda sannan yaga yana da tanatanai shine kinta tanatanai na azurfa da na gold a ce yana da su kamar da manzo Allah yake cewa dan adam ba abin da yake cika cikin sa sai asal kabari law kana li ibni adam wadin min az-zahabi labtaga wadin sani inda Allah zai bawa dan adam fili farfajiya wadi na gol zai ce ina ma biyu ne kun san wadi din ina tsakani ina da ina tsakanin makka da madina shine wadi dan anan kasar ne wanda bai ji makka da madina ba kamar ka ce daga garin nan zuwa Marisa.